المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنة الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أموال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da amincewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta asabar yau hudu ga watan zulhijja shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan jiran wasan Allah sallallahu alaihi wasallam muka sake haɗuwa wannan majalisi da muke karatu a wannan littafi na almujiz da cikin sunnatul kitab al-aziz na abdul azim ibn badawi na Allah ana roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka makon da ya gabata mun fara karatu cikin kitabul buyu'i gabar da za mu tashi shi ne alhassu ala sidiki wa tahziru min al-kadhib tunda ita kasuwanci musaya ce da take wakana kuma bisa amincewa bisa yarda a tsakanin mai saye da mai sayarwa to lalle ana da bukata a tsare gaskiya wajen cinikayyar da za a yi kuma a kiyayi ƙarya domin wannan yana ɓata albarka na kasuwa عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سمودك حكيم بن حزام daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa badana بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محكت بركة بيعهما النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa albay'ani masu ciniki guda biyu wato kenan alba'i wal mushtar sayarwa da kuma mai sayarwa mai saya bil khiyari suna da zaɓi malam ya tafarwaka amma matuƙar ba su rabu ba to akwai bayani na khiyarul majlis wanda musulunci ya ba da dama fasa ciniki a tsakanin mai saya da kuma mai sayarwa amma da sharaɗin ba su rabu ba suna nan a yi da suka yi Allah za mu ji ƙarin bayani a muhallarsa fa'in sadaka to mai sayarwa da mai saya idan suka yi gaskiya kowa ya faɗi gaskiya a cikin cinikayyar da aka yi wa bayyana kuma suka bayyana haƙiƙanin abin da suka sayar da kuma abin da suka sayar wato kudin da za a bayar da kuma hajar da za a saya sai aka faɗi gaskiya tattare da ita ba a ɓoye wani abu an yi ƙwanye ba ba a yi rufa-rufa ba burin talahu masu ba'ima to sai a yi musu albarka a cikin cinikinsu wa in katama amma idan suka koye aibi suka kifada wa kazaba suka yi majuna ƙarya muhiqat barakatu bai'ihima sai a nike albarkar wannan cinikin nasu wato sai ya zama to cinikin nasu bai albarka ba idan wani hadisi yake nuna mana wajibi ne a lokacin da ake yin cinikayya a faɗi gaskiya dangane da ita sil'ar da za a sayar hajar kada a koye aibin da ke tare da ita kuma a faɗi gaskiya tattare da ita wato duk abin da ake buƙatan a sani a faɗa kar a koye kaga sau da yawa mutane suna yin kurakurai akan wannan an san akwai aibi tattare da hajar rufe ta aka yi aka yi kuskurima amma ba za a ambata ba sai a gwada shi a gwada shi mutane sun iya gwada kayansu in za a sayar irin wannan yana shiga a cikin abubuwa da yawa abin hawa ne misali yana da matsaloli a inji yana da matsaloli a jikin bodinsa amma an narka masa fenti to ba za a bayyana a ce ga abin da aka yi ma wannan motar ba ga abin da aka yi wa mashin ɗin kawai gwada shi za a yi sai a sayar wai sai a ce wai ai ido ya sayi abin da ya gani akwai abin da idon baya gani wani kuma ba shi da ilimin abin ko ya gani ba zai iya ganewa yana da aibi ba sai saye shi a matsayin abu ne mai kyau mai nagarta sai ya saya kuma sai matsaloli su fara alhali wanda ya sai da masa ya san shi matsalolin don haka wajibi ne a bayyana idan gida ne za a sayar shi ma a faɗi aibin da ke tare da gida duk wani abu wanda yake na aibi ne to sai a faɗa to wannan wajibi ne sannan kuma shi ma mai tsaye kada ya koyi da faɗi gaskiya tattare da wato farashin da zai bayar wani zaka ga ya ce an ƙulla ciniki an masa lamuni cewa in an jima bayan awa ɗaya zan kawo kuɗi ko kuma ya ce bayan awa ɗaya ko nan da nan lokaci kaɗan za ka ga alati an kulla ciniki watakila an amince masa ya karɓa hajar alhali kuma kuɗin bayan hannunsa sai daga baya kuma a dinga cewa ai kuɗin bai shigo ba ana jiran kaza ana to kaga wannan duka ba a faɗi gaskiya ba yana cikin abin da aka yi kashedi wanda aka ce wa in kata ma wala ba kamar yadda ita hajar ba ya halatta a koye aibin da ke ta ita ba ya halatta a koye wani abu wanda yake tare da ita to haka nan shi ma kudin da za a biya din ba ya halatta a koye wani abin da yake tattare da shi a fito gaskiya a faɗa cinikin nan za a yi amma kudin bai shiga hannu ba tukun in ya amince ya kulla cinikin a haka in kuma gaugawa yake da kudinsa sai ce a'a shi kudi yake so da wuri ba ya san aikin kiri in kuma ya amince aka ce masa kudi babu kudi a hannu amma dai lalle ana kudin zai zo shi nan da sati daya aka ba shi garanti akan haka in ya amince akan haka shikenan to duk abin da ake bukata dai lokacin za ku kulla ciniki ya zama to babu rufa-rufa a cikinta in har ba a yi rufa-rufa ba tsakanin mai sayarwa da mai saye shi ne manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce burika lahu ma fi bayyihima za a musu albarka a cikin wannan cinikayya ba wai tarin kudin ba albarka ake so ba wai mallakar ba ana son kwanciyar hankali ne akan abin da aka mallaka sannan wani hadisi har ilau wanda ibn majah ya rawaito an uqbata ibn amir qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul uqbatu dan amir yace yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-muslimu akhul muslimi shi musulmi dan uwan musulmi ne ولا يحل لمسلم باء من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له baya halatta ga wani musulmi ba amin akhihi bai'an da ya sayi ko ya yi cinikin wani abu ga daɗan uwansa fihi aibun wanda akwai aibi a ciki illa bayyana lahu face sai ya bayyana masa wato baya halatta mutum ya yi cinikin wani abu da ɗan uwansa kuma yana sane cewa akwai aibi tattare da abin sai ya bayyana aibi jakin yana tutsu to dole sai a faɗa motar tana matsala to dole sai a faɗa gidan yana da matsala kaza karkawai a ga tentin a yin akwai matsala tare da shi sai a ambata ba sai ya saya ne tukunne ga matsalar ba ce wannan katangar da yake ga tafiya kaza din nan ita ba inci tara ba ne inci shida ne ai akwai bambanci ko an gida zo da inci tara an ce masa inci tara ne alhali katangar gefe ɗaya kuma inci shida ne to kaga an faɗa abin da ba gaskiya ba to yan akwai aibi tattare da hajar da za a sayar to wajibi ne a bayyana wannan an kawo ne domin ya zamanto shimfiɗa nagartar duk ciniki ana tsora shi ne akan gaskiya musulunci bai yadda a yi ƙarya ba a cikin ciniki ko musulunci bai yadda a yi rufa-rufa ba a cikin ciniki gaba ta gaba ma ne ce alhatsu ala suhulati wasu ma hadi fi shira'i wal bai'i zaburar da mutane su zan masu yin rangwame shi ne a suhula wasamaha duk abu ɗaya ne a suhulatu wasamahatu rangwame su zamanto masu yin rangwame masu yin sauƙi fi shira'i wal bai'i wajen saya da kuma wajen sayarwa wajen saye ka zamanto mai rangwame wajen sayarwa ma ka zama mai rangwame to ta yaya zaka zama kai da zaka saya ai kai kake nema maka rangwame ko to ya mai saye kuma zai yi rangwame mai saye yakan yi rangwame a lokacin da bai takura wanda zai saya a wajen nasa ya shaƙe masa ribarsa ba kaya ne zaka tsara a wajen wani kuma ka san ga yadda ya tsaro shi shi ma ga yadda kayan yake a wajensa to kar ka shaƙe masa riba a lokacin da zaka saya mun gane shaƙewar riba ko kar ka shaƙe masa riba ai mutum yana sayan kaya ne ya sayar dan ya ci me dan ya ci riba to kai da zaka saya kar ka takura shi ka takura cinikin yadda ribar tasa za ta zama yar karama sosai mun gane ko yanzu bayanin ya fito shine as-samahatu fi shira'i ka zamanto mai rangwame a lokacin da zaka saya ka dan bashi dama yadda shi ma zai samu riba a abin da zaka saya tunda kai ma zaka je ka ci riba ne ko zaka yi amfani da shi sannan kuma lokacin da kai ma zaka sayar ya zamanto ka zan mai rangwame wannan kan abu ne wanda kowa ya san me ake nufi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan rangume a cikin kasuwa ya kuma zaburar da mutane akan haka ya kuma musu addu'a an jabir bin abdullah radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qataba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Jabir dan Abdullah ya ambata ya ce rahimallahu rajulan Allah ya ji kan mutumin da samhan idza ba'a mai rangwame ne idan zai sayar wa idza ishtara kuma idan zai saya mai rangwame ne wa idza qataba kuma idan zai biya bashi mai rangwame ne da yake nufi rangwame idan zaka biya bashi lokacin da aka yi wa'azi sai ka bayar ko kuma idan ka samu kafin ma wa'azi ya cika sai ka je ka biya ba sai ka jira dole wa'azin ya cika ba ka kiyaye abin da aka ambata dangane da bashi don Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maflul ghani zulmun koro da za a yi wa wanda yake da wadata a masa wato taurin bashi shine maflo ana da halin biya sai a biya. wai dan saboda ana ga cewa shi yana da wadata ka san mutane sukan yi haka ko an amshi bashi a wajen wanda yake wadatacce to kuma sai a ki a biya shi a lokacin da ake wa'azi to annabi ya ce wannan zalunci matlul ghani zulmun wato sai zaman kenan an yi idafal masdari alal maf'ul kuma yakan iya zamantowa idafatul masdar ila al fa'il wato matlul ghani zulmun wanda yake da halin biyan bashi kuma ya yi taurin bashi to wannan zalunci ne da duk ɓangare biyu ana iya fassara shi ya danganta ga ɓangaren da wato aka kalli izafa ɗin to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce rahimallahu rajulan samhan idza ba'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga mutumin da yake da rangwame idan zai sayar to kare mutane abin da ya kamace su idan har suna da wayo da dabara sai su fifita addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya yi musu ba cewa aka ce kada a ci riba ba riba ta halatta to amma mutum ya zamanto mai rangwame a lokacin da ya tsaya da mutane wai dan shi ya tara kuɗi kaga sallallahu alaihi wasallama bata same shi ba kenan ya kuma yi babbar asara to dole ne 'yan kasuwa su zama to masu rangwame za ka ga wai mutane su damuwarsu a lokacin bukata to a lokacin ne ma za su tsananta wa mutane lokacin bukata shine lokacin tsanantawa yan saboda tsabagen rashin sanin Allah da rashin tausayi da sanya duniya a gaba wai daga ga 'yan kasuwa har ma timetable suke yi a nan kawai da yin haka a timetable ake a cewa na ke za ka kawo ka masu kawo ko kayan gwari da sauransu da gani na turawa da makamata irin wannan ba za a kawo shi da yawa kasuwa ba saboda yin an kawo shi da yawa kasuwa zai rangwame kaga suna yin strategy kenan irin da yahudawa market monopoly kuyi a kawo a kawo karancin kaya na gangan artificial scarcity a kawo shi wai don saboda farashi ya tashi kuma yan uwanka musulmi ke ko kuma lokacin bukata idan an ce misali yanzu lokacin layya ko to a yanzu ne duk wani mai yabba kuma zai shaƙi sai ka ma na cewa ai yanzu ne samu azumi yayi makaya yake da ake bukata har kankanan da mutum zai dan saka a bakin sa ya dan ji dan dama dama da mutum zai dan saya har saya suke yi trailer trailer ana ajewa a sai essential commodities kayayyakin masarufi wanda suke da dama su bude store store su ajiye daga ramadan ta zo tun daga singa har zuwa sauran kasuwanni irin namu na azarni haka suke gwargwadon jarin mutum gwargwadon abin da zai da ya aji wai yana tagetin irin ramadana ta zo watan gafara shi watan neman kuɗi ne ba gafara Allah ya ce da ya damu da ita baya san wannan addu'ar annabi rahimallahu rajulun samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qatara annabi yayi addu'a a mai rangwame shi ba rangwamen ne abin da yake nema ba kuɗi ina rai kuma za a kai kuɗin a nan ake mutuwa muna gani ba ana mutuwa ana barin kudaden ko ni har yanzu da ni ban ga wanda aka je aka tona katan kabari aka cusa shi da kudin sa ba wani ma iyalansa kukan ƙarya za su yi in ya mutu a zuciya daɗi suke ji za a samu kuɗi yanzu a fanta ba to me amfanin kudin gara ka lalumi inda addu'ar annabi take ka gallaza ma ƴan uwanka musulmi waɗanda idan gyatumar ka tara su su zaka gayyato su zo su ba wani zaka je Jacob da wani John zaka gayyato ba su dai waɗannan musulmin da kake tsanantawa din waɗanda kake sahu da su a masallaci tare su nan zaka gayyato su zo su yi sallah a gyatumar ka in tara su amma kuma wai su ne mutum zai tsanantawa to wannan duka wajibi ne musulmi kuma sai ka ga misali yanzu akwai wani abun mamaki da abun kunya za ka ga mutane suna barin garin nan sai je fatasku wallahi al'azim idan an yi lokacin albashi ma'aikata da yake yawanci kuɗi na shigowa ne ta hannun gwamnati su ma'aikata kamar yin dararo ne kuɗin ya shigo ta hannunsu kawai sai ta wajen yan kasuwa haka yake yi ko to idan karshen wata yayi sai kaga waɗansu suna ɗaukan mota suna zuwa fataskum suna sayowa kaya kuma wallahi sai a samu rangwame kuma dai su ma kano din suke sayowa kaya kano suke sayowa kaya akwai wanda ya ambata min ya ce aiki suke a maiduguri na gini sai aka masa waya aka ce kusa ta ƙare kaya a trailer suke zuba kayansu a dummus da shi sai aka ce kusa ta ƙare to adadin da ake bukata ɗin ba sai an je kano an siyo ba sai ce a tsaya nan maiduguri abin mamaki da aka ambata masa sai ya ga a kowane buhun kusa da ake saya ya samu bambanci rangwame a maiduguri ya samu rangwame na naira dubu ɗaya ɗari shida da yadda ake saya a azar shi ne ya ce ni maiduguri daga caji suke ɗebowa kayan su na ka ce a daga kano ne ya ce to Allah ya sauwaka an ɗaibo kaya daga kano ya zo ya wuce azarka sai kudin mota da za a je maiduguri daga kano tabbas ya fi kudin motar da za a tsaya a azarai ko kuma shi ma can ya tsaro to ya aka yi farashin can ya fi nan sauki kenan akwai matsala a cikin 'yan kasuwa azar Allah shirya da su mu dai mun faɗa aiki kuma ya rage ga wanda ya ji in yana neman rahama a wajen Allah manzan rahama ya yi masa addu'a in ya zafi rangwame ga ‘yan uwansa musulmi rahimallahu rajulan samhan iza ba'a Allah ya ji kan mutumin da yake da rangwame in ya in zai sayar wa iza shitara da in zai tsara wa iza kataba da lokacin da zai biya bashi in kuma ya zafi kuɗi akan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to lalle yayi zabi na kawakawa Allah ka shirar da mu bale ce fadlu inzarul mu'sir to tunda a cikin harka ta kasuwa za a iya samun bashi wannan kan dama ba sai an faɗa ba ko wasu 'yan kasuwan za ka ga ba su da jarin zuwa za su yi su je su ɗebo kayan su zo su sayar wani lokaci idan ba a yi sa'a ba sai kayan ya kare a kansu sai zama ana bin su kuɗi kuma ko wani lokaci shi mai saya ne don buƙatarsa ba shi da kuɗin da zai saya sai dai karaman murya don a bashi bashi to akwai falala akwai daraja ga mutumin da yake da wadata ya ba da bashi a mabukaci mai shaurara masa har lokacin da ya samu amma Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in kanu wata ba wata ila mai tsara wanda ake bi shi idan ya san bashi da shi wato yana cikin kunci fa nazar wata ila mai tsara sai a shaurara masa har lokacin da zai samu sauki wannan hadisi wanda Imam Bukhari ya kawo an Abi Hurairah radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana wannan Allah tsira da mincin Allah tabbata a gare shi ya ce kana tajirun yudayyinu nasa wani dan kasuwa ya kasance yana ba wa mutane bashi fa idza ra'a mu'tiran idan ya ga mutumin da yake cikin kunci wanda ba shi da hali qala li fitiyanihi sai ga ya mafarorinsa yaransa tajawazu an wannan ku yafe masa at-tajawuz shine al-afu tajawaza an rajulin ay afa sai ce tajawazu an wannan ku yafe masa saboda a cikin wahala ne kaga abin da Allah ma yake cewa ce wa in kana zu usratin fa nadratun ila maisara in a cikin kunci yake ba shi da hali to sai a shaura ba dan israfi ya ya karɓi wannan bashin ba ma'ana bai karɓi bashin dan arna ba ya karɓi bashin ne domin wani wanda yake makbul garabi wanda yake sahih garabi wanda yake shari'a ta yadda da shi misali kamar ciyar da iyalai ko abin da ya kama da irin wannan kuma da ya zama to ba shi da halin biya lokacin da aka sanya wa'adin ya yi amma ba shi da hali ba kuma zama haka ya yi ba ya yi ya ba duka domin ya samu kudin da zai biya aka da samu ba ba za ta fasa ce ai an yi wa'adi dole sai ka biya ba ballantana waɗansa irin wannan yanayin su kai mutum kotu shi kuma in an san jahilin alkali sai ya ce ku kai shi gidan kaso ko sai ya kawo shi ajiya wannan wai saboda ana bin sa bashi ya kasa biya kuma tabbas ba zai iya biya ba to an saba wa shari'a Allah madaukaki cewa ce wa in kana zu usratin fa nafiratun ila maisara idan har wanda ake bi bashi ya zan talaka ne yana cikin kunci to Allah madaukaki yace fa nafiratun shaurara masa za a ila maisara har lokacin da zai samu sauki ya biya sai a sake sanya wani ajali to kaga shi wannan baban Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sa shi dubawa yake yi yana bada bashi a mutane in ya ga wanda yake cikin kunci ba shi da halin biya sai ga ma yaron sai ce tajawazu an wannan ku ya ga la'alla Allah an ya tajawaza anna wata kila mu ma Allah zai yafi mana to hakan da yake aikatawa annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa tajawaza Allahu anhu sai shi Allah bai yaje masa ai aljazamu min jinsil amal ko wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum kaga da Allah ta'ala ya tallata yafiya yace ku yafe ku kauda kai ku yafe alaikum da aka muku ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ku ba kwa so kawai don kun gane fa sai ku koma Allah ta'ala ya ce ku yafe ku kau da kai ku zama yafiya alaikun da aka muku ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum shin ku ba ku san Allah ya yafe muku ne ya gafarta muku ashe abin da kake so Allah ta'ala ya maka na rahama na tausayi kai ma ka zama mai tausayi haka tsarin Allah yake aljaza aljaza'u min jinsil amal irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama' haka tsarin Allah yake aljaza'u min jinsil amal wa hal jaza'ul ihsani illa al ihsan to don haka sai zaman to mai yafewa ba cewa aka ce kai dinga yafewa mutane hakan mandubi ne in har na bin mutum bashi kuma sai ka nemi ya biya ka haƙƙinka wannan baka aikata laifi ba a shari'a Allahumma illa abin da aka ce maka shine in ka fahimci yana cikin kunci ne to sai ka masa ɗagu har sai wani lokaci idan ya samu sauki ya samu damar biya karka ce zaka takura shi dan ba shi da shi ka ce zaka kai shi kotu a ɗaure shi wai saboda bai biya ka bashi ba Allah ya sa mu dace to yace annahayu anil gish duk zai ta'allake da kasuwa ana iya koyewa aibi kamar yadda muka ji a baya ko kuma watakila abin da yake mummuna ne sai a haɗa shi da mai kyau sai ya bayyana a matsayin mai kyau mummunan kaya ne sai a haɗa shi da mai kyau a garwaya wannan kaga an yi algus ba haushe ya ce algus ko algish wato a samu mai kyawu sai a haɗa shi da mummuna sai a garwaya su yadda shi wancan ɗin zai bace a cikin wannan masara ce wannan mai kyau wannan kuma lalatacciya sai a ɗauko lalatacciyar tun da kaɗan ce sai a sa ta a cikin can kawai sai ta ɓace ba za mu a gani ba ka ganye algus shinkafa ce wacce mummuna har ta soma hunhuna tana wari zubarwa za a yi dan ba zai ciwu ba sai a zo sai a zazzage mai kyau da yawa sai a kawo wannan din sai a saka yanzu an zazzage buhu goma a cikin buhu ɗari ɓacewa za ta yi ga buhu ɗari sai aka zazzage buhu goma to sai ta ɓace ta wannan algus ne mummuna ne sai aka haɗa shi da mai kyau sai ɓace a cikinsa ko kuma mummuna ne a ƙasa sai a kawo mai kyau ɗin sai a saka a sama albus ne wallahi itace ne mara kyau sai a kawo faskare kuma sai a tsora wai tsabar iya shege wai ice masa yan yi ciwo a kai abinda za a loda maka shi a cikin kabarinka icen ya ɗauko fansa ai ice ma idan za a yi sai ga an jajjera icen an tsatse da marasa kyau an yi haka an kuma sai a kawo masu kyau sai a ɗan sassaka sai kuma a saka wasu fuskare mai kyau da zai a tantun a samu wallahi cikin satin nan da ya wuce na ga hatta wai harawa ma sai an yi abin nan mai suna a yi kamayi ruwa ya duka shi ya yi baki kura ta taɓa shi ya yi baki an tuntu a cikin buhu an tuka an zazzaga sage shi a ƙasa ne sai naga an ɗebo ganyen sabara ko rishar an zo an zuzuba a kai sai ka ga wannan ganyen yana reflecting a ciki ruwan ka ga yana yana kyalli a ciki kamar sai ka tsammata mai kyau kuma kuma a cuccusa wancan ɗan aka cuccusa mummunan a ciki sai kuma aka kawo wani wanda yake shi kuma ko rishar ya samu kyakkyawar ajiya sai aka zuba shi kuma shi ne a sama sai ka ɗaɗɗaura buhun in ka zo ya buhu za ka saya kawai sai ka ga wannan na sama ka ga algus kenan waya ɗan wani kuɗin da bai taka kuɗin da gaba ɗaya an baka sai ka je in ka je ka can wajen masu kajin nan sai ka ɓadda kuɗin wai amma a kan irin wannan kuɗin ne mutum zai nemi shiga wuta kuɗin da wani ma bai ishe shi cefa ne ba Allah ya sauwaka ko ka ga masu sai da kayan da ake zuba wa a nan dankali dankalin turawa masu sayarwa a cikin ɗan kwandon nan ko wani jeli da suke shaidan da yake guna musu ba wannan wallahi sai a jera a jera a tsohon ɗaɗɗe-ɗaɗɗe suke sashi sai ka ga kwando a cike dum su wannan na ce maka dubu bakwai bakwai ne kai nan da nan ka saya sai an zuba cikin leda an kulle an baka sai ka daga ledar sai ka ga har kuma ka bada kuɗi sai ka ga fa wannan abun ku anya wannan kwandon ne a ciki ashe wani abu aka yi in ka je ka shiga kwandon sai ka ga duk abin ya fada ciki ba zai wuce rabi ba ko abin da ya kama da haka in ka jijjiga kwanda duk wannan nau'i ne na algus algus kan yanzu gashi nan fata-fata wai wai wai wai juji da ake ɗiba ma wai shan masa juji ba da ake sayarwa yana ɗiba a tafi da shi gona wai shi ma sai an yi albus tsabas ya shege an ɗebo jujin sai a ɗebo ƙasa haka sai a kakkara a kai a kakkara ƙasa sai a samo kwata sai a zuzzuba ko kuma a ƙwaƙƙona abin nan baƙin itaya sai a zo sai a baɗa rai sai ya gan shi baƙi a ɗan wawwatsa ruwa zai zuwa jujjuya sai gan shi baki kirin ka tsammata taki ne mai kyau da aka adana wai wuta ne dole sai an shiga me za a yi da wuta Allah ya mana tsari da ita sai halara ba an abi hurairah ta kala daga abu hurairah Allah ya yarda da shi yace marwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi rajulin yabi'u ta'ama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shude ga wani mutum yana sai da abinci a wata riwaya an ce gari yake sayarwa fa adkhala yadahu fihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigar da hannunsa a cikin garin fa idza huwa magashushun sai ga ashe an yi masa albus algusan da ake kamar yadda wata riwaya ta nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigar da hannunsa ne cikin garin waje da bubalala sai ji shi da danshi a jiki garin ta ƙasa sai ji shi a jiki sama kuma bushe sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai wannan mai abincin yayin na ji shi na sa hannu na cikin garin can sai ji shi a jiki sai ci asafat sama ruwan sama ne da ke shi a manzan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce me ya hana ka sanya jiƙaƙƙen a sama bushashshen a ƙasa yadda mutane za su gani kayyara mun nas duk wanda ya zo sai ya ga jiƙaƙƙen gari ne ya san me ya saya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa minna man gashsha duk wanda ya algus bai tare da mu ba wanda ya algusa ya zama kafiri ba baya cikin mutane masu daraja baya cikin musulmin kirki baya cikin waɗanda annabi zai alfahari da su to kuma ai ka lalace kenan laysa minna man khashya an hana algus bata halatta ba haramun ne yana daga cikin nau'o'i wato na riba duk wani abin da za a yi na kwange na rufa-rufa duka nau'o'i ne na rufa a cikin kasuwa wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce arriba bid'un wasu tuna shu'uba ita riba ta rabu 60 da doriya mafi karancin laifi shine kamar mutum ya tara da gyatu masta laifin da mutum zai samu in ya yi zina da gyatumarsa wa iyazu billah to shine mafi karancin laifin riba to ina kake ga a cikin 60 miliyan ko kuma ya take kenan kuma duka rasuwa take to alhasu ala tabdikiri fi talabin rizki wannan duka shimfiɗa ne ake yi dangane da kafin a soma ambaton wasu nau'o'i na kasuwa alhattu ala tabkir at-tabkir shine sammako mutum ya fita mufakkiran ana kwadaitar da mutane su rika yin sammako fi dalabar rizqi wajen neman arziki wato wajen fita kasuwa ana so a yi sammako sabani yadda mutane suke yi sai ka gaba za a fita da sassafe ba sai karfe goma ko wani masu ba wai mutum ya yi ta haka ya yi haramun ba ne haram ya yi ba amma inda ake kwadaitarwa ana so mutum ya rika yin sammako wajen nema a fita da safe annabi ya yi addu'a kan haka an sakharun al-ghamidi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha sakhar al-ghamidi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allahumma ya Allah barik li ummati ya albarka ma al'ummata fi bukuriha asammakonta wato lokacin da kai sammako Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a a sammako da aka yi zaka fita nema sai ya sammako eh ba burgewa bane ka zauna baka fita nema ba wai har sai karfe goma kafin ka gama gyaggyara shagon naka sha ɗaya ta yi duk masu sayayya da safe kaga sun gama su sun tafi abinsu to ana so ka fita da safe wajen nema kuma wani abu da zaka ga masu sana'a da 'yan kasuwa ba su gane ba akwai bukatu na mutane wanda ya ta'allaka da safiya haka ne ko to in kai baka fita ba wanda ya fita kuma sai kaga shi a lokacin ya gama cin kasuwar sa kafin rana ta ciki dewa yanzu shagon da aka san suna yin sammakon budewa duk mai sayan abin da ya ta'allaka da abun buɗe baki abin nan ya ta'allaka da abin da abin da ya ta'allaka da sallaman yara 'yan makaranta biskit da za a saya musu da wasu abubuwa ko sayin exercise book ka san yaro ba zai kwanci gaya maka kuma sai lokacin zai tafi ci baban exercise book ɗaya na cika ina son exercise book guda uku sai a lokacin zai faɗa to kaga shago za a nema wanda yake budewa da safe a lokacin shi yake ciniki ko da mai sana'a yanzu wata rana muka fito za mu yi tafiya tafiyar ta same mu da daddare kuma sammako za mu muna fitowa sassafen nan sai na ga mota ashe gaba daya taya guda biyu ta dan sauka muna so a mata geji muka dinga kewayawa tukuna Allah ta'ala ya taimake mu sai muka samu wani shi bukanaiza ya fito shi a lokacin sai aka ce ai shi in yayi sallan asuba ya fitowa yake wajen kuma a wajen sai muka samu motoci guda biyu kuma ana yayyafi amma a lokacin akwai motoci guda biyu sun je wajen sa to inda ba a yayyafi fa kaga duk wanda ya san shi to dama daga ya fita da safe nan zai to kaga kafin hantsi kai goma naka tayi kana can gida kana ƙara yin bacci shi ya gama kasuwarsa to na akwai akwai albarka cikin cikin sammako annabi yayi addu'a wannan shine ma abin da za a bukata duk abin da aka ce annabi ya kanta to sai Allah lime shi sai gaba haka kai gaba kake zaka shi gaba ka san musulunci ya tana da mana azkar a lokacin da zaka shiga ban daki an faɗa ma abin da za ka fito in za ka shiga gida in za ka fito in za ka shiga masallaci in za ka fita ko an gaya maka mai za ka yi in ka kwanta in ka farka a bacci da dai irin waɗannan abubuwa to haka nan shiga kasuwa saboda kasuwa matattarar shaidanu ne kuma sannan kasuwa wajen neman abinci ne an salimi ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisi an samo daga Salim dan Abdullahi dan Umar ya jiyo daga babansa Abdullahi kenan dan Umar an jaddihi daga kakansa shi kuma Abdullahi ya jiyo daga Umar ibn Khattab kala yake cewa kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata alaihi ya ce man kana hina ya nusuka duk wanda ya faɗa a lokacin da zai shiga kasuwa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihi alkhayru kulluhu wa huwa ala kulli shay'in qadir shine addu'a shiga kasuwa duk wanda ya faɗi wannan wato yace la ilaha illallah ba abin bautawa da cancanta face Allah da shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya lahul mulku shike da iko dukan godiya da yabo nasa ne yuhyi wa yumitu shi yake rayarwa yake kashewa wa huwa hayy la yamutu shi kurayayye ne da baya mutuwa biyadihi alkhairu kulluhu dukkan alheri a hannunsa yake baki daya wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan komai to yayin da mutum ya faɗi wannan in zai shiga kasuwa kataballahu lahu alfa alfi hasana Allah zai rubuta masa lada miliyan daya alfu alf dubu sau dubu miliyan daya kai Allah mai rahama wato mu saboda gata da Allah ya ma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam shekarun ta takaitacce ne shekara 60 ne shine average age na al'umma annabi kaɗan ne suke ƙetarawa amma wannan shine a amaru ummati 60 sana shekara 60 to kaga da yake an takura mana rayuwa alhali waɗanda suka rigaye mu sukan yi dogon zango a duniya to mu da yake Allah ta'ala ya mana gata da fiyayyen halitta to sai Allah madaukaki ya tara mana kofofin shiga aljanna na garaɓata masu yawa shi ne Allah subhanahu wata'ala cikin hikimarsa a shari'a sai aka sanya mana wasu abubuwa da za ka ga ƙananan abubuwa ne amma sai a tare da ai da haka ne za ka wuce waɗanda suka zo a gaba ne haka ne al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam za su tsere ma al'ummomin da suka gabace su su waɗancan sun fi su daɗewa a rayuwa suna ibada da bauta amma ladan da aka tanada musu a wannan bautar bai kai ladan da aka tanada a bauta ‘yar kaɗan da al'umma annabi suka yi ba. To za a rubuta maka lada miliyan ɗaya. Wa maha an alfa alfi sayi a kurakurai miliyan ɗaya za a shafe masu. Wa bana lahu baitan fil janna za a rubuta za a gina wa mutum game da wannan addu'a gida a aljanna. ɗaya daga cikin kurakuran da mutane suke shi ne a duk lokacin da aka ambata maka wani zikir kamar yadda ibn al-qayyim al-jawziyya yake bayani wanda ya tsammata lafazin shine kawai tasirin yake kansa alhali akwai wani abu wanda yake ta'allake da shi ba lafazin ne kawai tasirin abun ba yanzu domin ka faɗi wannan addu'a ba ka faɗe ta zuciyarka ba ta yadda da ka faɗa ko ka san me ka faɗa ba ka faɗe ta a lokacin zuciyar ka wani abu kamar take ba ka faɗa wannan garaba ta sai lokacin da ka faɗa ka san me ka faɗa ka halarto da girman ubangijin da kake jinjinawa ka tsare abin da aka ambata tauhidi ne ba cikakke a cikin wannan La ilaha illallah wahdahu la sharika ba abin bautawa da cancanta face Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya to mutum ya faɗi wannan addu'a amma kuma ya shiga da wani kulumbotansa da aka gaya masa wa maganin kasuwa ne to ina la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu take to kaga yanzu shi minus shi kenan an fitta shi shi gefe an yi screening din sa out to haka abun fa yake tafi haka abu sai ka san menene wannan din da ka faɗa sai ka kiyaye mu Allah haƙƙin da aka faɗa a ciki da kace lahul mulku ka yadda cewa Allah shine yake da mulkin ko ko ka raba wuta walahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi alkhairu kulluhu ko ko kana tunani cewa wasu sun saka maka hannu shi yasa kasuwarka ta lalace kuma ka ce bi yadihi alkhairu kullu sai kana sanin da ma'anar kuma ka faɗe ta da dukkan yarda ka faɗe ta da dukkan ƙaskantar da kai da jinjina ma wanda kake jinjina wa shine Allah to sai abin da ake bukata sai ya tabbata wannan hadisi ibnu majah ya rawaito shi to kasuwa fa ba a ko ina ake yin ciniki ba mun ji aya Allah ta'ala ce wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta kasuwa to a ko ina ne ake kasuwa a kowane lokaci ne ake kasuwa ko su wajajen da aka ce ba za a yi ciniki ba a nan kamar masallatayya al'amakinun latino hiya anil bai'i fiha guraben da aka hana yin cinikayya a cikinsu an abi hurairata an samu daga abu hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce idza ra'aytum man yabi'u idan kuka ga wanda yake saya wanda yake sayarwa aw yafta'u ko yake saya fil masjid a cikin masallaci fa qulu to ku ce la arbaha Allahu tijarataka kada Allah ya sa riba kasuwancinka ai saboda shi masallaci ba a gina shi dan kasuwa ba buniyatil masajidu lima buniya laha kamar yadda wani hadisi annabi ya gaya ma wanda ya ga yana yin kasuwa abin da ya ga yana yin abin da cigiya yana cigiya raƙuminsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la radda hannahu alayki kada Allah ya mayar maka shi masallaci an gina su ne ga abin da aka gina su shine bautar Allah da ambaton Allah da dirasa don haka ba a yin kasuwanci a cikin masallaci wajibi ne mutane su kiyaye ba wai ana nufi ba wai kasa kaya kawai ba ka zo ka kasa kaya a ko da wanne da shi sai kuka gama a cikin abin nan ce alhaji wani ne akwai abin nan kayan nan kuwa ce akwai saura bandar nawa ne bandar kaza to a nawa za a bar mun shi to ka kamar yadda aka sayar maka a baya ce a dan rage min mana to an dauke maka biyar biyar da to shikenan na saya in na fita zan tura kudin an yi ciniki ko ba yi ba to an yi haram ko ka daga waya da waya kai kasuwa da waya kana cikin masallaci ce ni akwai kaza din na wajen kuwa to wannan ina son kaza nawa za a sayar to zan turo bari zan yi waya a yaro zo shi ya karba zan maka tarmukon kuɗi ciniki ya faru ko bai faru ba an yi haramun to duk wanda ka gani yana ciniki a cikin kasu abin a cikin masallaci sai ka ce masa la arbaha Allahu tijarataka kada Allah ya sanya riba da so fa innal masajida wa inha malamai suka ce za ka faɗa masa ne a bayyane domin haka annabi ya ce a faɗa ba ya a zuciya za ka yi addu'ar ba in ka yi a zuciya ya san mai maka amma ka za ku tijara ta kada Allah ya sa ba kasuwancin nan da kai wannan kullawan da kai a cikin masallacin kada Allah ya sa riba ciki eh ta sai ce to manzar hama ne mu umarnin faɗa za a bar maganar annabi dan wani shi annabi ne ya ce a faɗa kuma na yi biyayya ne a annabi sallallahu alaihi wasallam to muhimmin abu dai ya zama to an karantar da mutane a hana mutum a ce masa to kasuwanci a masallaci bai halatta ba idan ya dage to sai kuma ka masa wannan addu'a in ya gane kuskure ya sai kiyaye ba a kulla kasuwa a masallaci masallaci ba kasuwa ba ce sannan akwai lokata kuma da aka hana yin kasuwanci har ita al'auƙatun lati nuriya anil bayi fiha lokata da aka hana yin kasuwanci a ciki قال الله تعالى الله مدوكي ya ce يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ya ku wanda sun kai imani idza nudiya lis-salati idan aka kira sallah ni yawmil jumu'ati ranar juma'a fas'au ila zikrillahi to ku sa'ayi zuwa ga ambaton Allah wa zarul bay' ku bar kasuwa zalikum yin hakan khairul lakum shi ne muku alheri in kuntum ta'lamun in kun sani fa idza qudiyatis salatu amma in an kammala sallah fantashiru fil ardi to ko wasu cikin kasa wabtagu min fadlillahi ku nemi arzikin Allah wa zkurullaha kathira amma kuma ku rika ambaton Allah ambato mai yawa kuna cikin neman arzikin la'allakum tuflihun tsammanin lalle za ku raba waje in kun yi haka to kaga wannan aya tana dauke da umarni tana dauke da nahayi tana dauke da hani dan da aka ce idza nudiya lis salati in aka kira sallah ni yawmil jumu'a ta ranar juma'a ana nufin kiran sallah na juma'a zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa zamanin Abubakar da Umar duka kiran sallah daya ake yi game da kowace sallah ma kiran sallah daya ake mata in banda sallah asuba juma'a ita ma kira daya ake zamanin Uthman ibn Affan ne aka kawo kira na farko amma da kira ɗaya ake lokacin da liman zai hau mumbar daga an kira sallah shi kenan sai liman ya hau mumbar lokacin da ta yi gina fara shiga zuwa da kasuwanci sauti baya kaiwa zuwa ga mutane sosai ko kuma nisa yana hana su halartowa kan lokaci to Usman ibn Affan sai ya sanya ake yin kira na farko domin mutane su faɗaka kamar shigen yadda ake yin kiran farko na sallan asubahi don mutane su faɗaka to sai zamanto sunna karɓaɓɓiya a wajen sahabbai kuma har zuwa ranar mu a yau to don haka wannan hukuncin da aka ce wa zarur bay'a kubar kasuwanci malamai sai suka ce ya ta'allaka ne ga kira wanda liman yake hawa mumbari yayin da aka yi shi to wannan kiran shine wanda yake haramta yin cinikayya don haka baya halatta a lokacin a ciniki saboda ciniki zai shagaltar da mutane ko malamai sai suka ambaci cewa wato nan an ambaci an ce wazarul bai wato albai'u sayarwa ne sau da yawa shine abin da ya fi shagaltar da mutane lokacin da kai ne kake sayarwa to ka fi shagaltuwa da yin wannan aikin har ba za ka je ka zuwa ga sallah akan lokaci ba maimakon shira to sai aka ce bai'un da aka ambata an faɗe shi ne saboda shi ne ya furin jaye amma an haɗa har da ashira'u shi ma mai sayan in ya ji kiran sallah sai ya katse wannan cinikin da yake yi ya ce in an dawo sallah na zo na yi to idan mutane suka bada cinikin fa ya matsayin cinikin har suka kai shi ga ƙarshe nan malamai jumhur so da in banda imamu shafi'i sun ce cinikin bai yi ba amma imamu shafi'i ya ce cinikin ya kullu amma kuma akan haramci aka yi shi amma dai maganar da malamai su faɗa musamman imamu malik ibn anas ahmad bin hanbal da abu hanifa da wasu da dama cikin malamai abinda suka tafi a kai cewa wannan cinikin ma ya ɓaci kuma ciniki ne wato ciniki ne na haramun bai kullu ba kuma ciniki ne wanda za a bata shi a shari'a wargaza cinikin za a a bisa wannan ne sai aka yi kiyasa duk wani abin da yake akud kamar yadda cinikayya yake kulla shi ake yi to duk wani abu wanda yake shi man kulla shi ake kaman misali a aure aure shi ma idan aka kulla shi a wannan lokaci sai suka ce kullum bai yi ba a fatawan imam shafi'i ne yake ce auren yayi amma ya mata kai lokacin abin da furan jaye ya fi karfi shine kullun shi ma bai ba kamar yadda kullun cinikayya a wannan lokaci shi ma ya bata da ake wallahi ta'ala nan da aka ce fa idza qudiyatis salatu idan an kammala sallah fantashiru fil ardi kuwa su aban kasa nan wajen amru ibahatin ne ba amru wujubin bane ba dole ne sai ka tafi cikin kasa ka je ka neman arzikin a lokaci ba in an yi da sallah zaka iya zaman ka a gida ka ki fita har magarba nan da aka ce fantashiru fil ardi amru ibahatin ne an halatta muku ma'ana da da aka haramta muku yin cinikayya a dalilin gabatowar sallah to yanzu da aka yi da sallah a tsakin takundi wanda yake so ya je ci gaba da kasuwarsa sai ya je ci gaba da kasuwarsa ba a hana shi ba wabta min fadlillah a halin kuna cikin neman arzikin Allah din kuma kada ku manta da ambaton Allah kamar yadda aka yi umarni cikin hadisi a yawaita ambaton Allah a yawaita zikirin manzo abin zikirin Allah a yawaita salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar juma'a musamman bayan an yi da sallar juma'a ko bayan sallar asar ma har zuwa faduwa rana ubangiji Allah ta'ala ya dace da mu ba mu kanta hadisi wannan guda daya ibn al-arabi ba hadisi ba magana sai ibn al-arabi ibn al-arabi al-maliki yake cewa wa hadha mujma'un ala al-amal bihi wannan abin da mu ta amma kulasarsa shine abin da malamai suke ijma'i akan sa cewa cinikayya a wannan lokaci haramun ne wala khilafa fi tahrimil bai'i babu sabani wajen haramcin cinikayya fa in waqa'a in har cinikayyan ma ya ya, ya wakana ko siha bata shi ake yi wa kullu amrin yashghalu anil jumu'a duk wani abu wanda zai dauke hankalin mutum daga jumu'a min al'uqud wanda kullu shi ake yi kaman aure da abin da muka ambata kulliha wato al'uqudi kulliha min al'uqudi kulliha na kullu kullu duka fa huwa haramun shar'an to a shari'a kullu wannan abun a wannan lokacin haramun ne mafsubun batacce ne wanda ake batawa ne rada'an abin da ake tsawatarwa ne a kansa can da aka ambata aka ce idan nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au mai malamai suka fassara abin da ake nufi da as-sa'i ba ana nufi a lokacin shikenan suka yi zuwa sallar juma'a ba a'a ai ka duk abin da za ya kamata ya tahayyu'i in baka da alwala je kai alwala in tsarki ne baka da shi hanzarta maza kai tsarki ka kintsa idan tufafi ne baka sanya masu kyau maza je ka dau tufafin ka masu wanka ko ka sa kan daga can wajen sana'arka da bakin mai a jikinka kawai ka saka garzaya daga daga gareji kawai ka wuce masallaci ba a'a yana cikin asayun da ake umarni yin wasu abubuwa waɗanda suka ta'allaka da shirin juma'a dan ka aiwatar da shi ba tare da jinkiri ba shine abin da ake nufi da fas'au ila zikrullah zikrullah a nan wajen malamai suka ce ita sallan ne as-salatu nafsaha wa sami'a istima'ul khutba shine abin da ake nufi zikrullahi a nan wajen wallahu ta'ala ga wannan ne ma wasu malamai suka ce shauraron hutuba shi ma wajibi abin da muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin ladan wanda mu kuskura Allah ya kai mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم